أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabo Sunna kenan, wato muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa muka samu haɗuwa da ku a uh, wannan darasin namu na abin nan na mai taken uh, haɗa na soshi to uh, wannan ina ganin in ban manta ba shine darasinmu na 25 muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al'allama muhammad al-amin shankiti na biyu kuma as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi to a cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab mun tsaya ne akan mas'ala ta 38 an gane ko a shafi na 94 a cikin suratu ali imran a ƙarƙashin aya ta bakwai to muna yin bayanai sai lokaci ya muna halin saki nan za mu ɗauka daga nan sai mu ɗora har inda Allah ya so malam ya kawo ƙarƙashin aya wato Allah ce qauluhu ta'ala fadar Allah in ji malam huwa allazi anzala alaykal kitab Allah shine saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamat akwai ayoyi da suke muhkamatun muhkamatun waɗanda bayanin su a bayyane yake ba su da wani iskali hunna ummul kitab sune asalin littafi idan aka samu shubha a gare su ake komawa wa ukharu mutashabihat sauran kuma mutashabihatun ne masu kamanceceniya da juna suna da rikitarwa ta fuskar ma'ana kenan malam yace hadhihi al-ayatul karima tadullu ala anna min al-qur'ani muhkaman wa minhu mutashabihan wannan aya ta nuna cikin al-qur'ani akwai muhkam akwai mutashabih wa qad ja'at ayatun ukhra wasu ayoyi sun zo tadullu ala kul ala anna kullahu muhkam wannan cikin dukkan qur'ani muhkam ne ba ma sashen sa ba kenan wa ayatun tadullu ala anna kullahu mutashabih akwai aya daya wadda take nuna cewa shi dukkan qur'ani kuma mutashabih ne malam yace amma lati tadullu ala ihkamihi kullihi ayar da take nuna alqur'ani dukkan shi muhkam ne fa hiya qawluhu ta'ala kitabun uhkimat ayatuhu littafi ne wanda an kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan aka rarrabe su min ladun daga wajen hakimin gwani khabir masani suratu hud aya ta farko wa amma lati tadullu ala anna kullahu mutashabih wadda take nuna dukkan qur'ani mutashabih ne malam yace fa hiya qawluhu ta'ala fatar Allah kitaban mutashabihan masani a cikin suratul zumar aya ta 23 inda Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan malam yace wa wajhul jam'i baina hadhihi ayat yadda zamu yi mu hada waɗannan ayoyin anna ma'ana kaunihi kullihi muhkaman abinda ake nufi da dukkan qur'ani muhkam ne annahu fi ghayatil ihkam dukkan qur'ani wato yana ya kai matuƙa wajen kyautatuwa ai al itqan fi alfadhihi wa ma'anihi qur'ani ya kai matuƙa wajen lafuzzansa da kuma ma'anoninsa wa ijazihi da gajiyarwarsa akhbaruhu sidqun labaran alqur'ani gaskiya ne wa ahkamuhu adlun kuma hukumce hukumcinsa adalci ne la ta'tarihi wasma wani aibi baya shafar alqur'ani ko tasgaro wala aibin ko aibi la fil alfaz ko cikin lafuzzan alqur'ani ba a samun kuskure kuma duk kalmar da alqur'ani ya amfani da ita ita ce mafi dacewa kuma duk i'rabin da alqur'ani ya zo da su da shi shine mafi dacewa wala fil ma'ani kuma ba a samun aibi cikin alkur'ani a cikin ma'anoninsa babu wata ma'ana ta alkur'ani wadda adda aibi sai dai in hankalinka bai fahimta ba wa ma'ana kaunihi mutashabihan abin da yake ake nufi da sashen alkur'ani wato abin nan alkur'ani dukkan sa mutashabih ne anna ayatihi yushbihu ba'daha ba'dan sashen ayoyin alkur'ani yana kamar sashe fil husni a wajen kyautata والصدق da gaskiya wal i'jazi da gajiyarwa was salamati min jami'il uyub da kubuta daga dukkan koli irin aibi malam yace wa ma'ana kauni ba'dhihi muhkaman abinda ake nufi da sashen sa muhkam ne wa ba'dhihi mutashabihan sashen shi kuma mutashabih ne أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس abinda ake nufi da shi shine wanda ma'anarsa ta bayyana ga dukkan mutane ka qaulihi wala taqrabu zina kamar fadar Allah wala taqrabu zina kada ku kusanci zina aya ta 32 a cikin suratul Isra bai ma ce kada ku yi zina ba kada ma a kusance ta domin idan aka kusance ta za a iya fadawa wala taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya tare da Allah wani abin bauta kaga wannan aya tana nuna hani ga shirka qarara al-Isra suratul Isra aya ta 39 wal mutashabih wanda ake kira kuma mutashabih sashen shi huwa ma khafiya ilmuhu ala ghairi rasikhin fil ilm wanda ma'anar shi ta boyu in ba ga malamai da suke tabbatacci ba sun yi zurfi a cikin ilmi bina'an ala anna al-wawa fi qawlihi ta'ala war rasikhuna fil ilm malam yace wannan ra'ayi an gina shi ne akan cewa wawun da ta zo war rasikhuna fil ilmi a cikin ali imrana aya ta bakwai atifatun wato ta atufita ta hada kenan da aka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin shi mutashabihin sai Allah sai an ka ce warasikhuna fil ilmi da waɗanda suka yi zurfi a cikin ilmi kinan ta zan atifa an gane ko aw huwa masta'thara Allah bi ilmihi ko ko abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake banta da iliminsa kama anil hurufil muqatta'a an gane ko wato ma'ana ta haruffa waɗanda suke al muqatta'a kamar irin su alif lam mim da alif lam mim sad fi awail suwar a farkon surori bina'an ala anna alwawu fi qawlihi wato an gina wannan shi ku ra'ayi akan cewa fadar Allah subhanahu wata'ala wawun da tazo war rasikhun fil ilm istinafiyya kenan tana nuna istinafi an ci gaba da wata sabuwar magana ne la atifa ba an hada ba domin idan aka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin sa sai Allah idan muka ce war rasikhun fil ilmi atifa ce kenan su ma sun yi tarayya da Allah cikin sani amma ba tare da sanin su ya kai irin na ubangiji ba amma in mun ka ce wawo isti'nafiya ce ma'ana isti'naf an fara wata sabuwar magana an tashi daga waccan kenan warasikhuna fil ilmi su waɗanda suke sun yi zurfi a cikin ilmi tabbatattu a cikin ilmi yaquluna amanna bihi su suna cewa sun yi imani kenan su ma bu san ma'anarsa ba kenan wannan zai nuna maka cewa tasirin haruffa tasirin haruffa wajen tace ma'ana ta alqur'ani da tasirin su a cikin ilmin aqida da sauran ilmukan musulunci wawun guda ce amma gashi ta yi ishtiraki wajen fassara ta yi tasiri ko a aƙida ko a fiƙihu ko a hukumce hukumce da haka wannan yana daga cikin abin da zai sa wa ɗalibin ilimi ya yi zurfi cikin sanin wato tafsiri da hadisi da shari'a ya san larabci da kyau imamu shatibi a cikin almuwafaqat mai muwafaqat ba wancan mai shatibiya ta ilmul qira'at ba ya kawo wannan bayanin cewa daidai gurgudun rabonka cikin fahimtar larabci daidai rabonka na sanin shari'a domin shari'ar ta larabci ce kinan da alkur'ani da hadisi to wannan kenan kafin mu ci gaba da mas'alar mu ta gaba na dan so in yi ishara zuwa ga waɗansu abubuwa da suke taimaka ma ɗalibin ilimi game da fahimtar wato shari'a da kuma nasoshi na shari'a dan malamai suna kawo su abu ne mai kyau yanzu misali kaga nan aya ta yi bayanin al-muhkam wal mutashabih idan an ce al-muhkam shine wanda ma'anarsa ta fito a fili al-mutashabih wanda yana da kitarwa To ƙa'ida duk nassin da ka cimma wanda ma'anarsa bata fito a fili ba sai ka koma ga nassi wanda zai fassara maka shi to sun zama to muhkam wal mutashabih. Misali zaka iske waɗansu ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani za su kawo maka nunin wadda take nuna jama'a kuma damiri na Allah. Misali summa wato ba'athna min ba'dihim mun turo bayan annabawa Musa annabi Musa kaga ba'athna ta nuna wato misali kamar Allah ba guda bane kenan ina fata an fince ni kuma wanda Qur'ani yana da a cikin Al-Qur'ani yana da yawa zaka iske inda uslubu ta'zim yake an gane ko wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi kaga auhayna nuni ta jam'i ta wannan ya zamanto mutashabih ne to ina muhkam din shi sai a koma inda yake nuna Allah subhanahu wataala guda ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan kuma za a samu almujmal da wato almubin in an ka ce almujmal shine abin da ya zo a dunkule an gane ko ya zo da magana a dunkule sai a samu almubin wanda zai bayyana shi wanda yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen tafsiri da kuma hadisi zan ba da misali Allah subhanahu wa ta'ala wato a cikin suratul baqara yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya bani isra'il ya ku ƴaƴan annabi yaqub kenan bawan Allah kamar da suka ce fasara sa shine bawan Allah ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imata da nayi a gare ku to nan ni'mati ba ana nufin Allah ya yi musu ni'ima guda ba ni'imar da Allah ya ma bani Isra'ila da ma wadda bai ma ba bani Isra'ila ba tana da yawa kenan sai zaman to ni'ma an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa damiri kenan ya zaman to jam'i to sai zaman to ni'imomin da Allah ya musu suna da yawa kenan a cikin alqur'ani yanzu idan da zaka zakulu ko ka fiddu ko ka fitar da an gane ko ko ka hiddu ni'imomin da Allah ya musu yawa gare su kaga nan sai zaman to mujmal amma misali daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu wa idh najjaynakum min ali fir'auna Allah ya tseratar da su daga ali fir'auna ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala ya musu wa idh faraqna bikumul bahra Allah ya tsage wato abin nan teku suka samu suka tsire wannan ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala ya musu da sun halaka sannan wa idh wa'adna Musa 40 lailatan Allah ya alƙawari da Annabi Musa zai bashi littafi an gane ko wannan alƙawarin ni'ima ce gare su domin samu littafin shari'a sannan kuma wa idh atayna Musa alkitaba mun ba annabi Musa littafi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim wannan shi ma ni'ima ce sun saba ma Allah Allah ya faɗa musu yadda za su samu tuba duk da yake akwai zancen kisa a ciki amma dai ka samu tsarkaka daga zunubai ko ka mutu ai abu ne wanda yake alkhairi ne gare ka sannan wa dhallalna alaykumul ghamama Allah ya sanya girgiji ya musu inwa wata ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya musu to a takaice dai a ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala musu kaga nan wannan ya zo mujmal wannan kuma ya zo wato al-mufassil an gane ko ya fassala abin da ake nufi wa aufu bi ahdi ku cika na wani alkawali Allah subhanahu ta'ala yayi da su alkawallin suna da yawa domin shi ma ahadkin mufrad ne an yi idafa zuwa ga jam'i kuma gashi ismul jinsi kenan ya zamanto shi ma ba alkawali guda ake nufi ba alkawalla ne masu yawa sai ka koma cikin alqur'ani daga cikin alkawalin da Allah subhanahu wata'ala yayi da su misali Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum an gane ko la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kaga nan wa aufu bi ahdi ku cika da alƙawalin da nayi da ku an gane ko ufi bi ahdikum ni ko zan cika nawa kenan alƙawalin da Allah ya yi musu alƙawali su dauka su tsaye da sallah alƙawali tsakaninsu da Allah su ba da zakka su yi imani da manzanninsa su karfafa su su taimake su to ufi bi ahdikum yuko zan cika muku alƙawali sai ya ce abin nan wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana kuka ba Allah rance rance mai kyau shine daga cikin alƙawali la ukaffiranna ankum sayi'atikum zan kafarta muku zunubanku kaga wannan alƙawali ne wanda Allah shi koyi musu wanda zai cika musu wa la udkhilannakum jannatin zan shigar da ku aljanna to kaga wannan ba su kadai ne ma alƙawalai ba idan muka duba akwai alƙawalai da dama Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawali da su wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kaga Allah ya rike alƙawali da su kada su zubar da jini sannan kada su fitar da kawunan su daga cikin gidaje ma'ana kenan su yaƙi junan su su fitar da junan su daga cikin gidaje alƙawali ne sannan abin nan wa idh akhadna mithaqakum an gane ko wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah ya dauki alƙawari da su su yi aiki da abin da ke cikin at-taura kaga mun shi ma zai zama to kamar matsayin amini Allah ya dauki alƙawari da su su bayyana gaskiya kada su ji tsoro kada su sayar da ayoyin Allah da wani abu wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun da sauransu to kaga wannan in mutum ya san al-mujmal wal mubin a dukkan ayoyi in yana hankalta ma waɗannan ka'idodin ko al-muhkam wal mutashabih zai iya fahimta su sannan daga cikin abin da zai taimaka ma mutum ya san nau'i na nassi wato a tsari na usulul fiqh kaga an ce an-nass a usulul fiqh an gane ko da usulul tafsir ana nufin nassi mai ɗaukan ma'ana ɗaya yanzu misali yan Allah da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda da mazinaciya mace da mazinaci namiji ai musu bulala 100 wannan nassun ne baya daukar 99 baya daukar 101 ma'ana guda yake dauka sannan akwai az-zahir wanda yana daukar ma'ana guda biyu duk da yake ɗaya daga cikin ma'anonin tafi karfi an gane ko shi ake kira az-zahir ba irin az-zahir na, da muke amfani da larabci a ce abin da fito a fili a ana nufin ma'ana guda ta fi karfi bisa ga wata ma'ana duk da yake kalmar tana ɗaukar ma'ana wato guda biyu kamar misalin da zamu bayar inda Allah subhanahu wataala yake cewa abin nan innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat kaga nan fi hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat nan sun fassara aljamal ana nufin mi ana nufin wato raƙumi wasu sun fassara aljamal na ana nufin igiya ta raƙumi abin da ake kira gindi to amma idan muka duba aljamalu zahirinsa shine mi shine raƙumi amma aljummalu shine wato abin da ke ɗaukar gindi ko mu ce igiya ta ɗaure raƙumi to zahiri kawai za mu ɗauki cewa raƙumin take wato a nufi don saboda shi in mun ce igiyar raƙumi ake nufi sai mun ƙaddara wani abu ya hataju ila takdir mu ce hatta yalija wato hablul jamal fi sammil khiyat sannan akwai alma'ul ko almu'awwal nasi wanda ana tawilinsa ma'ana ga zahirinsa amma ma'anar da wadda take ba, ita ce mafi karfi ba to sai a rinjayar da ita amma saboda wani dalili da ya zo ina fatan ana fahimta ta domin mi domin idan ma'ana ta zahiri an kaga ba za ta yi ba dole za a koma a yi tawilin ta amma saboda wani dalili misali inda Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaga waɗanda suke mubayara ake suna mubaya'a ne da Allah to kaga nan dole zamu ce ba hannun Allah ake nufi ba an gane ku duk da ke ba muna tare da akida take cewa Allah baya da hannaye ba bayan ya ce bal yadahu mabsuta sanin fi kayfa sha amma nan don ya ce innal ladhina yubayyi'unaka waɗanda suke maka mubaya'a to kaga nan tunda an ce ana ma annabi mubaya'a kenan nan ba direct ne ake mubaya'a da Allah ba balle a ce hannun Allah ake nufi yadullahi fawqa aydihim sai mu ce yadu rasulillahi fawqa aydihim ina fata ana fahimta ta to kaga wannan tawili ne wanda akwai dalilin sa a cikin wato alqur'ani yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen fahimtar nasoshi da tafsiri sai annasikh wal mansukh wato nassi da aka shafe da wanda ya shafi misali can farko in za a yaki Allah ya ce mutum guda ya yi tsaye gaban mutum wato goma wato in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 20 za su yi tsayi su rinjayi mutum 200 kenan kaga duk mutum ɗaya tsaye gaban mutum goma daga baya Allah ya shafe wannan hukunci ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa sannan kuma daga ciki abinda zai taimaka ma ɗalibin ilimi wajen ilimin tafsiri da shari'a akwai al-mantuq wal mafhum in an ce al-mantuq shine abinda ya zo cikin lafazi kai tsaye aya ta faɗe shi qarara ma dalla alaihi nasu ko al-lafzu fi mahallin nutqi kaga in an ka ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka yi imani wannan qarara ga abinda ta bayyana fil mantuq amma almafhum shine abin da ake ganewa to mafhumin nan yana da kaso daban-daban duk da yake zan dan bada misalai ne amma ba zan tsawaita ba saboda ba shine abin nan ba muhallike shi sai an kuma cikin usulul tafsir da usulul fiqh almafhum kala biyu ne akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhum almukhalafa mafhumul muwafaqa shine abin da za a fahimta cikin nassi an gane ko saboda ya dace da nassi sannan shi kanshi kala biyu ne akwai wanda yake almusawi akwai kuma wanda yake al'a'la min babi aula misali da Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki na alkhairi mithqala dharra gurgudun zarra zai ganshi to abinda bai iya fi zarra ha in ya zama to gurgudun dutsi na to ai min babi aula kamar da Allah ce fala taqul lahum uffin iyayenka kaka ce musu tir ko char ko asha ko kash to ina ga wanda ya dauki sanda ya buge su misali kaga wannan min babi aula to da haka wannan shi an mafhumul muwafaqa al'a'la akwai al-musawi shine wanda yake daidai da nafsi da Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama wanda suke cin dukiyar marayi to kaga cin dukiyar maraya ko ba abinci kacce ba idan kai sutura da su ai ka ci dukiyar maraya ne ga waɗanda suke son su yi tawilin nasu ce to ci an kai kinan idan mutum ya sai gida da dukiyar maraya ko ya sai mota ko ya yi abin ga wannan bai shafe shi ba to kaga wannan duka zai taimaka maka cikin nasi ne amma zaka iya fitar da waɗansu ababe shi kuma mafhumul mukhalafa shine a fahimci sabanin abin da nasu ya zo da shi ina fata ana fahimta ta mafhum wato al-mukhalafa sabanin abin da nasu ya zo da shi to shi kuma wannan mafhumul mukhalafa shi da shi da mafhumul muwafaqa akwai al-maqtu wanda malamai sun ce an yanke ma'anarsa za a fahimce sa akwai al-maznun wanda wajen fahimtar su sai zaman to kamar zato ne ake yi ba a tantance 100 bisa 100 ba wannan kuma sai mutum ya koma cikin wato al-azbun namir na Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti da sauran littafan usulul fiqh sun kawo wannan shi mafhumul mukhalafa ina ganin in ban manta ba kusan guda takwas yake guda bakwai su ne mafi karfi ɗaya daga cikinsu shine aka yi saɓani kansa ba a tabbatar da shi sai in an samu nafsi amma zan ba da misali guda kansa sauran kuma ɗalibin ilimi sai ya yi ƙoƙari ya ci gaba da wato bincike misali abinda da malamai suke cewa mafhumul mukhalafa shine an faɗi abu saɓaninsa yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke jifar suke zargin almuhsanat mata waɗanda suke afifai waɗanda sun kame an san su kama muni sun malam ya tubi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidudduka guda hudu ba fajliduhum samani da jalda ku yi musu bulala wato tamanin na kazafi to nan kalima ta almuhsanat tana nufin mace kamamma ashe mutum in dan yace makaruwa mazinaciya shi ba wannan hukunci ba zai kama shi ba domin mi domin ita an santa karuwa ce sai dai a yi masa ta'aziri na yana son ya taba mutuncinta ina fata ana fahimta ta kaga wanga an fahimce shi ne daga mafhum al-mukhalafa tunda Qur'ani yace ƴaƴa wato mace wadda take kamamma to wadda ba kamamma ba kenan hukuncin bai shafe ta ba wanda mafhumul mukhalafa shi ma yana da kismi na ce guda takwas malamai suna kawo su ba lokacin su bane insha Allah ta'ala dai dalibai za su iya komawa su gansu a cikin littattafai na wato usulul fiqh za su taimaka ma dalibin ilimi daga ciki kuma abin da zai taimaka ma dalibin ilimi wajen fahimtar nasoshi akwai al'amu wal khas amu yazo da khas misali nan da Allah subhanahu wata'ala ce du wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke zargin mata kamammu allazina ta shafi kowa da kowa ismul mafsul ne amni an ka ce idan ba su zo da shaidu guda hudu ba to ai musu bulala 80 to kaga wannan ya shafi kowane mutum amma daga baya sai Allah ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum mutumin da shi matarsa ce yayi ma kazafi to kuma shi bai da shaidu guda uku to shi ba za a yi masa bulala tamanin balle ani zai yi kaga nan sai zaman to wancan amu ne wanga kuma yayi taksisin sa wanda kuma cikin alqur'ani yana da yawa akwai daga cikin abubuwan da suke taimaka ma dalibin ilimi wajen ilimin tafsiri da kuma sanin nasoshi shine al-lafzul al-mutlaq wal wato al-muqayyad al-mutlaq lafzin da yazo sake al-muqayyad kuma wanda ya abin nan nashi wanda da bai bece shi akwai muqayyad bi qaidin akwai muqayyad bi qaidaini duka malamai sun yi bayanin su amma zan dan bada misali don mu gane al-mutlaq lafazi yazo sake misali Allah ce hurrimat alaykumul maitatu an haramta muku al-maitatu an gane ko abin da yake mushe ne ko mu ce masai to kaga nan yana matsayin am an gane ko amma Allah ya halatta mana mataccen wani abu wanda ba wannan ba abinda dabba ta je ta yi farauta wadda kuma an sanar da ita ta iya sai ta je wajen kamu kafin a zo har ta kashe abin shikenan fa kulu mimma amsakna alaikum wa dhkuru smallahi alaihi ko da an iske shi kawai yankawa za a yi to kaga sai a yi taksisin sa da wannan sannan kuma waddam an haramta muku jini jini ya zo nan mutlaq amma sai aka yi taqyidin sa a cikin suratu wato al-an'am inda Allah subhanahu wataala ke cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan kaga nan sai ce daman jini masfuha wanda yake mai gudu mai gudu wanda in dan an yanka yana gudu yana gudana to wannan shine abin da ake nufi to kaga idan mutum bai san irin waɗannan nassosi ba yadda ake ta'amul da su wanda mutlaq wal muqayyad yana da hukumce hukumce guda hudu اتحاد السبب ده والحكم ده اختلاف السبب والحكم ده اتحاد السبب دون الحكم ده اتحاد الحكم دون السبب wanda duka malaman usul fiqh sun bayyana su dan fahimtar nassoshi na alqur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almushtarak kuma yana da cikin abin da ya kamata a ce dalibi ya sani shine almushtarak lafazin da yake iya daukar wato ma'ana fiye da daya ya zamanto ya dauki ma'ana biyu ko uku kuma duka sun yi tarayya a ciki wato mushtarak na fi'ili da mushtarak na ismi da mushtarak na harafi to dalilin da ya sama muka dan tabo wannan bayanin saboda nan da mun kai bayanin wannan aya na cewa warasikhuna fil ilmi alwawu nan mushtarak ne tana iya daukar cewa istinafiya ce tana iya daukar atifa ce to kaga tafsirin zai bambanta fahimtar harafi kuma ana nauke dauka huruful ma'ani kamar yadda malamai suke cewa muna da harafi 105 to harafin nan 105 kowanne ya kamata a ce ka san ma'ana nawa ke dauka domin in ka zo cikin nassi ka san nan wace ma'ana ake nufi kafin ma ka ce wani yayi kuskure koko akan daidai yake ina fata an fahimci ni to kaga nan abin ga akwai mushtarak wanda yana da alaka ne da suna kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata waɗanda aka saki za su zamna idda kinan sai sun yi jini uku ko haila uku alquru jam'i na alqar'u ko alqur'u waɗansu malamai sun ce ana cewa alqar'u ko alqur'u to waɗansu malamai suka ce haila ake nufi waɗansu malamai suka ce a'a tsarki ake nufi to saboda laraba suna itlaƙin shi akan waɗannan guda biyu sai zamanto mushtarak ne sannan kuma daga ciki akwai al-mushtarak fil fi'l fi'li yanzu misali da Allah subhanahu wata'ala ke cewa az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik az-zani mazinaci la yankihu baya aure ko kuma la yankihu baya taki domin kalma ta annika waɗansu malamai suka ce asilinta ta aure ce sannan aka yi itlaqin ta zuwa ga takin mace wasu suka ce a'a asilinta ta takin mace ce sannan aka yi itlaqin ta zuwa ga aure waɗansu suka ce a'a mushtarak ne dukkan su ana musu amfani da wannan to shi yasa zaka iska tafsirin malamai a ƙarƙashin wannan aya ya saba waɗansu malamai suka ce la yankihu baya aure mazinaci baya aure illa zaniya sai mazinaciya au mushrika ko ko mushrika to sai alhali ko muna ganin da yawa zaka iske a wani lokaci zaka samu mutum mazinaci ne amma ya auri mace da ba mazinaciya ba ko kuma mace mazinaciya ce kuma ta auri mutumin da ba mazinaci ba sai malamai suka ce to galibi ne nan aya take magana ba tana nufin akan kowane ba waɗansu malamai suka ce a'a la yankihu la yankihu illa zaniya kawai baya taki dama da kaga mutum ya taki mace ko ta zamanto mazinaciya ce ko ta zamanto mushrika ce in dai zina ce za a yi ba wai fyaɗe ne za a yi ba waɗansu malamai suka ce duka ma'anar tana ɗauka mushtarak ne ina fata an fahimce ni to wannan ishtiraki ne a cikin fi'ili to kaga rashin fahimtar irin wannan zai sa ɗalibin ilimi ya rinka kuskurantar da fasarar da bai sani ba zai sa ɗalibin ilimi ya rinka kuskurantar da malamai zai sa ɗalibin ilimi iliminsa ya takaita domin ba zai iya fiddo waɗansu ma'anoni ba wato a ƙarƙashin wato nassi wanda almushtarak da kuma wasu ma'an almutawati almutawati shine abin da ake ganin yana da ma'ana guda biyu amma kuma cikin ɗai ya fi ƙarfi ko ko sai an abin nan sun yi tarayya ne a ciki da kuma almushakkik wal mushakkik shine ma'anarsu ta zo iri ɗaya amma an rasa wanne ne za a fifita akan wani yanzu mun ka ce albayad fari an gane ko bayad fari fari ababen da suke farare ai suna da yawa kaga rogo fari ne nono fari ne to wannan sai a kira shi mushakkik domin in an ta wajen bambanta su sai an yi shakka malamai suna kiransa wato almushakkik da kuma almutaradif shine abin da ake cewa mutaradif kalmomi kamar biyu ko uku masu ɗaukan ma'ana guda duk da ke akwai sabani duk da ke malamai sun ce akwai shi amma yayi karamci zaka iske kalma guda tana bada kalima uku hudu suna bada ma'anar abu guda ina fata an fahimce ni kaga yanzu misali zaki zaka iske yana da suna kusan fiye da hamsin a cikin yaren larabci ko kuma al wato abin nan zaka iske almutaradif zaki ko takobi duk da kyau sun ce sauran sifofi na amma dai almuhimmu dai sunaye kamar alqur'ani yanzu yana da sunaye daban-daban kuma duk abu guda suke nufi ana kiransa azzikr ana kiransa alfurqan kamar da zuciyar alqur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi azzikru wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim alkitab dhalika alkitabu la rayba fihi at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin alqur'an innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun kaga nan sai su zamanto sun yi taraduf akan wato abu guda sai almubayin wanda su ma mafi yawancin kalmomi mubayin kalima ce wadda ko nasi wanda zai zo da kalmomin da ta saba mana wani yanzu misali an ce almubayin albaitu daban as-sikkinu daban yuqa da albai da albaitu ba abu guda bane kina almubayin ne to wannan ina kawo shi ne ga ɗaliban ilimi yan uwana saboda fahimtar saboda fahimtar tahiyar nassoshi da ka'idodi na shari'a ka san irin yadda ma za ka iya amfani duk wannan ka'ida guda da na faɗa ta ishi mutum ya yi bincike a kanta tun farkon alkur'ani har ƙarshen sa ko ma cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da shi almubayyan da almubayyin zaka iske nassin da ya zo shi kuma a dunkule wani nassi zai fassara shi misali idan muka ɗauka zan ɗan bada misali shi ma guda na ƙarshe saboda lokacin namu ba yawa yake da shi ba fa'ida ce misali da Allah ya faɗi azabar da zai yi ma mutanen annabi lut ko an kai ma mutanen annabi lut yace falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud to kaga kalima wa amtarna alaihim mun yi musu ruwa hijaratan duwatsu min sijil sijil kalima ce wadda take tana nufin tabo ko yumbu ko laka ina fata an fahimci ni to ka kalima ce wadda take ta zamanto ta zo da wani dunkulallen kalima ce tana buƙatar kalimar da za ta bayyana ta sai aka samu ta kalima wadda ta fassara ta a cikin alqur'ani shine a cikin suratul zariyat قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين linursila alaihim hijaratan min tin suka ce za mu yi musu ruwan duwatsu na taɓo ko yumɓu kaga kalima ta atin ta yi zamantowa wato fitowa a fili fiye da kalima ta asijil kuma duk kissa guda ce dukkan wani ya zo kawo wata shubuha da haka yan uwa ina kira fahimtar zuka wakanan ga ka'idodin da ma yin bincike a kansu kowanne daga cikin su in ka ɗauke shi tun farkon alkur'ani kace zaka samu nasoshin da suke ɗauke da wannan ka'ida zaka samu nasoshi masu yawa bincike ne mai yawa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya ganar da mu don haka fahimtar nasoshi abu ne mai kyau kuma kadiba cikin muqaddima ta adwa'ul bayan Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yayi bayanin irin waɗannan nasoshin da kuma muqaddima ta ibn juzai al-andalusi al-gharnati al-kalbi abin nan da sharhin da wanga ya mata ta'aliqin da ya mata sharhin da ustadu doktor Musa'id al-Tayyar ya mata ya keɓance babi da yake da alaka da nasoshi musamman a babin usulul fiqh muqaddima ce mai kyau da sauran dai muqaddimomi da malaman tafsiri suka yi akan ka'idodin da suka aza tafsiran su akan sa abu ne wanda yake yana da kyawu wajen fahimtar tafsirin alqur'ani mai girma da fahimtar shari'a da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai mu je gaba. Mas'alan mu ta gaba za mu bar wannan littafin tunda za mu je ne a ƙarƙashin aya ta wato ta gaba a cikin suratul abin Ali Imran. Za mu dawo cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin mas'ala ta 92 a shafi na 42. Malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn. yarawnahum ko tarawnahum qira'o'i ne wato guda biyu imamu ja'far abu ja'far da imamu nafi' da imamu yaqub su suka karanta wato tarawnahum mislaihim kuna ganin su sauran kuma qurra sun karanta yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn yace to wannan aya ga fassara ta ko ga ayin da iskali yake ay taral fi'atul kafira wato jama'a ta kafirai tana ganin jama'a ta kafirai جماعة كافري ترى الفئة الكافرة الفئة المسلمة مثل عدد نفسها جماعة كافري تنا جنين مسلمي تا ربنياتا shine mislai adadin nafsiha au bil aksi kenan ko ko a'a jama'a ta musulmai tana ganin ta kafirai ta ribanya ta shine au bil aksi sun kuye inji malaman zauri kenan al ikhtilafil qawlaini akan sabanin maganganu guda biyu wa kaifa ma kana duk dai da ta kasance fahuwa munafin liƙaulihi fi suratul anfal wannan kuma zai zo ya sa kamar ayat za ta ci karo da abin da zo a cikin suratul anfal inda Allah ce wa idh yurikumuhum lokacin da Allah yake gwada muku su ku muminai kafirai kenan yake gwada muku kafirai idzal taqaitum lokacin da kuka haɗu fi a'yunikum qalilan su kafirran nan suna fi a'yunikum qalilan kuna ganin su ƴan kaɗan wa yuqallilukum fi a'yunihim Allah kuma yana karantar da su a cikin idonku. aya ta 44 li'annahu yadullu ala anna al-fi'atayn domin wannan aya tana nuna cewa jama'a guda biyu tasawata fi istiqlali kulli wahidatin minha minhuma lil ukhra kowace daga cikin su sun daidaita wajen ganin karamci shine istiqlal nan kalima ta istiqlal wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta keɓanta da abu ko kunan istiqlal tana nufin ganin karancin abu to nan ganin karanci take nufi kullu wahidatin minhuma lil ukhra kowace tana ganin wata kadan fa kullu minhuma tara al ukhra qalila kowace daga cikin su tana ganin wata kadan malam yace qulna zamu ce at taqlil wat takthiru wato ganin kadan da mai yawa fi halaini mukhtalifaini wato ya haɗu ne cikin ya kasance ne cikin halaye guda biyu qallala Allahu al-mushrikina fi nazari al-mu'minina Allah ya karantar da wato mushrikai a cikin ganin muminai awwalan farko wal mu'minina su ma muminai Allah ya nuna musu karancin kafirai fi nazari al-mushrikina a cikin lokacin da suke kallon kafirai hatta ishtara'at kullu fi'atin ala qitali sahibatiha sai da kowace jama'a daga cikin jama'a ta wato ta ji ƙarfin shine ishtara'at ta ji ƙarfin ta samu kuzari an gane ko na yakin yar uwarta falammal taqata lokacin da suka haɗu an ka wato an ka fara gwabzawa kenan kassara Allahu almu'minina fi nazari almushrikin sai Allah ya yawaita adadin mu'minai a cikin ganin kafirai hatta jabunu sai da suka ragonta wa fashilu an gane ko kenan suka fashilu ma'ana suka aka ci su da yaƙi faghulibu sai aka rinjaye su wa kassara Allahu al-mushrikina Allah ya yawaita mushrikai fi nazaril mu'minina a cikin yawan kafirai aw arahum iyyahum alamahum alaihi koko Allah ya nuna musu su akan halin da suke ciki adadin su na gaskiya wa kanu fil haqiqati akthar min al-mu'minin dama a haƙiƙa sun kasance sun fi mu'minai li ya'lamu sidqa ma wa'adahum Allah ta'ala don su san alƙawalin da Allah ya yi musu kenan bi qawlihi fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai mutun ɗari cikin ku za su rinjaye mutun ɗari biyu na kafirai kenan wa'adi na ƙarshe kenan hukunci na ƙarshe aya suratul anfal ta 66 fa innal mu'minina domin su mu'minai ghalabuhum sun rinjaye kafirai fi hadhihi al-ghazwa wato a cikin wannan yaki da an kai wahiyar ghazwatu wato badrin a yaƙi na badar da an kai ma annahum kanu afa adadil mu'minin tare da cewa adadin su ya ribanya na mu'minai har so uku wa qila ara Allahu almuslimina almushrikina waɗansu malamai suka ce a'a Allah ya nuna ma musulmai kafirai misla adadil muslimina wato tamkocin adadin mumin musulmai wa kanu thalathatu wa kanu thalathata amsalihim alhali kafirai sun ribanya su uku gashi nan malam ya kawo shi lakinnahu qallalahum fi a'yunil muslimin sai Allah ya karantar da adadin kafirai a idon muminai wa arahum iyahum Allah ya nuna musu su bi qadri ma a'lamahum annahum yaghlibunahum sai ya nuna musu su daidai gwargwadon abin da za su iya rinjaye su litaqwa qulubuhum bima sabaqa min alwa'd dan zukatansu su karfafa saboda alƙawalin da Allah ya musu da ya gabata da alƙawalin da ya gabata na alƙawali annal mi'a min almu'minin ta na cewa mu'minnai mutum 100 daga cikin mu'minnai yaghlibuna almi'atayn minhum za su rinjaye mutum 200 kidan wannan aya daga farko ne Allah ya karamtar da su daga baya sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu adadin su daidai an gane ko tun da nan an ce yaronahum mislaihim ra'ayal aini waccan aya kuma ta ce Allah ya karamtar da su to kenan sai ya zamanto lokacin da kafin a gwabza yaƙi su muminai sun kasance suna ganin kafirai ribin su tun da dama an ce in sun ribanya su za su iya yakar su kenan wannan ba dan a san samu tsoro bane to kuma su kafiran su ma sai aka nuna musu muminai yan kaɗan ne ba sa da yawa ina fata an fice saboda su ji kokarin yakar su aka ƙara rage musu adadin su da ganin yawan su ma'ana yadda ma suka ganin karancin su yafi irin yadda hakikani suke to wannan shi ne abinda malam ya kawo don kaka sa tsammanin cewa na an ce an nuna musu su muminne an nuna musu kafirai kaɗan su kuma kafirai an nuna musu muminne kaɗan su kuna an ce wato su muminnai a cikin suratu nan ali imran suna ganin kafirai ribin su to kenan kamar mas'alar za ta ci karo da juna to kafin mu je gaba wannan aya in uwa musulmi tana daga cikin ayoyin da suke da iskari wajen tafsiri dama akwai ayoyin da suke da matsala wajen tafsiri duk da yake akwai maganganu daban-daban zan dan hakaito maganganun malamai tare da ishara zuwa ga manhaji na ilimi da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun tafi a kansa shine cewa malamai sun yi maganganu akan wannan aya waɗansu da suka zo akan kira'a misali mu ɗauki tanafi da abu ja'far da yaqub da an ka ce tarawnahum to sai suka tafi cewa abin da ake nufi an gane ko shi qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata lakum mu'minnai ake nufi kina aya ta kasance gari ku mu'minnai to da anka ce tarawnahum ku mu'minnai kuna ganin kafirai mislaihim an gane ko kenan sun ribanya ku to ai ya kamata a ce mislaikum sai anka ce a'a domin an can an ce fi'a wata jama'a ta kafirai kinan iltifati na an kai an kace mislaihim ay misl al fi'a al musharu ilaiha to wannan shine kuma dama fi'a tana nufin jama'a kinan don an ka mata damiri na hum ba matsala bane kinan waɗansu malamai sun tafi cewa domiri na taraunahum na muminne ne kuna ganin su mislaihim yana koma ne zuwa ga kafirai kenan muminnai suna ganin kafirai sun ribanya su daga baya sannan kuma Allah ya yi hukuncinsa na biyu malamai suke cewa shi wata magana daga cikin daga cikin maganganu da malamai suka yi tarawnahum ku muminnai kuna ganin muminnai an gane ko ku muminnai tarawnahum kuna ganin wannan jama'a mislaihim wato riɗin adadin muminnai kenan can su musulmi a fassara ta farko suna ganin an gane ko sun riɓanya kafirai biyu a wannan fassara kuma su muminnai suna ganin kafirrai sun riɓanya su biyu kenan tarau muminnai sun ga kafirrai mislaihim ai misla wato adadin mu'minina kenan misla adadin anfusihim wannan fassara ce daga cikin masarar malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a tarawnahum kafirrai ake nufi su kafirrai kenan lakum kidan da Allah ce ku kafirrai aya ta kasance gare ku an gane ko ga cikin wannan al'amari tarawnahum kenan kuna gani ku kafirrai mislaihim kuna ganin muminnai wato mislaihim kamar misla adadi anfusihim kenan su kafirai suna ganin muminai har sun riɓanya su don saboda mi don saboda wato su ji tsoro an gane ko waɗansu kuma malamai suka tafi cewa a'a su taraunahum mislaihim ku kafirai kuna ganin muminai sun riɓanya adadinku ina fata ana fahimta ta saboda mi saboda wato damirin yana iya komawa zuwa ga muminai zuna yana iya komawa zuwa kuma ga kafirai ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi anan su sun tafi cewa malam ba zancen muminai da kafirai kawai ake yi ba zancen yahudawa ne ake yi tunda an yi zancen su kafirai bayan an kare in ka diba cikin littafin jalalaini ya kawo magana cewa lokacin da aka yi yakin badar kafirai sun yahuda sun gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya rudu dan ya samu rinjaya akan kafiran makka su ba wawaye bane an gane ko to sai an kace qad kana lakum ayatun fi fi'atayn litaqata kina aya ta kasance gare ku ku yahudawa a cikin jama'a guda biyu da suka hadu kenan sai zaman to tarawnahum ku yahudawa kuna ganin waɗannan mutanen mithlaihim wato sun riɓanya muminai kenan kuna ganin adadin kafirin maka ya riɓanya su inda za ku gansu kenan da za ku kamar ya riɓanya su kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba su rinjayi to wannan kuma fassara duk da yake dai an kawo ta zaka iske da yawan malamai ba su tafi tare da ita ba dan ana zancen kafirai ne duk da yake an yi magana Yahuda amma an kare magana su yanzu an shiga cikin muminai ita ma qira'a ta yarawnahum mislaihim duk irin wannan fassara zaka iya tafiya akan ta yarawnahum wato ma'ana suna ganin su kinan sai ya zamanto yaraunahum ma'ana suna ganin su kenan kenan ko yaraunahum dabiri shi kuma zuwa ga muminnai ko yaraunahum ya koma zuwa ga kafirran su suna ganin muminnai kenan an yi iltifati sai dai abinda dai nike son in ci a ƙarƙashin wannan aya shine damirin ko ya zamanto su muminnai suna ganin kansu sun riɓanya kafirrai ko suna ganin kafirrai sun riɓanya su ko kuma su kafirrai suna ganin muminai sun riɓanya su ko ko suna ganin su sun riɓanya muminai to sai zancen qadiyya ta yahudawa duk inda aka je aka dawo dai dama'irkin su ne suka yi tasiri wajen tafsirin wannan aya akan wannan amma duk inda ta je ta kawo babu matsala Allah ya faɗi cewa ya karantar da adadin muminai ga kafirai kuma ya karantar da adadin kafirai ga muminai wa idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim kowanne daga cikin sai da Allah ya karanta mishi da wani don haka babu cin karo tsakanin waccan aya da wannan aya wannan na kawo shi da maganganun malamai saboda ɗaliban ilimi su fahimci tasirin domiri wajen tafsirin alkur'ani zaka iske akwai ayoyin da suna da bukatar ma irin wannan bincike na musamman misalin da zan bayar ayar da ke cikin suratul al-anfal inda Allah yake cewa in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in tastaftihu wasu su malamai sun ce nan abin da ake nufi muminai in kuna neman cin nasara to nasara ta zo muku wanda su suka ce a in tastaftihu ku kafirai in kuna neman cin nasara dama suna na suna cewa Allah ya bayyana mai gaskiya da wanda ba mai gaskiya ba kafin a je wajen yaki to Allah ya nuna wanda yake da gaskiya to kaga malamai su suka yi fassara waɗansu malamai suka bada damirin duk ga muminai waɗansu malamai suka bada damirin har zuwa ƙarshen aya ga kafirai waɗansu kuma suka rarraba damiran duk da yake wannan fassara ta rarraba damirai an za'afa ta saboda saboda at-taqsim bayna ad-dama'ir ba a so shi ba to kaga wannan tasirin damiri a wajen fassara aya kenan misali kuma na karshe da zan bayar a karkashin wannan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul abin nan suratul a'raf wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun kaga wa ikhwanuhum ana zancen yan uwan shedanu yamuddunahum fil ghayyi suna taimaka musu a cikin banna thumma la yuqsirun wadansu malamai suka ce thumma la yuqsirun su shedanun ba sa gajiyawa dare da rana suna aiki wadansu malamai suka ce a thumma la yuqsirun su wadanda ake batarwa na shayatinul ins su ne ba sa gajiyawa kaga sai damirin ya zamanto ya kai tasiri wajen fasara alqur'ani dan haka tasirud dama'ir fi tafsir alqur'anil karim abu ne wanda yake na buƙatar bincike mai yawa dan saboda abin nan da tasiri na i'rabi da qira'at a cikin wato alqur'ani ya kamata a ce ɗaliban ilimi musamman waɗanda suke ganin cikin alkur'ani sai ka iske wata aya ta zo da wani i'rabi wanda can da ba a san shi ba ko ko boyayye ne sai ga manyan malamai sai wani ce wato kamar kuskure ne zan ba da misali da waɗansu ayoyi kamar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham akwai wal arhama wal arhami sai kaga sun ce wal arhami kin nan qira'a ce ga ta mutawatira amma waɗansu malaman nahau suna suka cikin ta kamar misalin ayar da ta zo a cikin wato suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة سيتي والموفون بأهدهم يا كما تأتي والموفين an gane ko masu cikawa sai aka ce wal mufuna nan kuma akwai maganganu na irabi ko an yi qat'ikinsa ko kuma wato wal mufuna kadhalika malamai sun yi maganganu akan wannan da inda Allah subhanahu wataala ya ce wal muqimina salata a cikin suratul eh, nisa zaka ce wajen irabin ta akwai matsala nan an yi ikhtisasi ne kenan wa akhussu al muqimina salata da kuma cikin suratu al ma'ida inda Allah subhanahu wataala yake cewa eh, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna an gane ko nan da aka ce wasabi'una kin nan ya kamata a ce wasabi'ina akwai maganganu guda biyar Imam Suyuti a cikin I'rab ya kawo su a cikin Al-Itqan fi ulumi wato Al-Qur'an dan haka dai ayoyin da suke da mushkila ta i'rabi ya kamata a ce dalibin ilimi yan akwai maganganu da dama yayi kokari ya san su kamar wa asarrun najwal ladina zalamu zaka iske wajen wa asarrun najwal ladina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum a cikin suratul anbiya akwai maganganu da dama wajen i'rabi da sauran abubuwa waɗanda Al-Qur'an ya zo da su dalibin ilimi wanda bai zurfi ba sai ga kamar wannan qira'a ko ko wannan aya ta saba kamar aya da ta zo a cikin suratul an'am har yanzu inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum kuma akwai qatl auladihim shuraka'ihim sai ka iske wani an yi fasul bainal mudaf wal mudaf ilayhi bai san wannan qira'a ba ta ibnu amir sai ya je kuma ya ce akwai kuskure dan haka dai irin waɗannan ma ya kamata a ce wani ɗalibin ilimi yayi bincike akan ayoyi masu wahala i'rabi da taujihin su a cikin wato alqur'ani mai girma bayan mun yi bayanin ta'siri na dama'ir mas'ala ta karshe a karkashin wannan aya saboda lokacin namu bai da yawa wajen ayoyin da suke da fassara fiye da ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma wata aya zaka istana da fassara fiye da goma sha biyar amma ɗalibin ilimi tana yawa bai san dalili ba ko ya zamanto an yi saɓani wajen abin da za a kaddara mata idan zan dan bada misalai daga ciki kamar misali aya ta cikin suratu sad sad wal qur'ani dhikr rantsuwa wajen takdiri na abin da aka shafe yadda za a sawar jawabul qasami akwai maganganu da dama su kaga wani dalibin ilimi bai san da wannan ba in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun zaka iske akwai irin waɗannan maganganu da dama da aka kawo wani bai san komai ad-dalili ba misali kuma kamar abin da ake sawa ana samun yawan sabani wajen tafsiri wani lokaci ya zamanto sifa ce qur'ani ya kawo bai kawo zati ba to wannan in ka diba cikin usulut tafsir na ustazu doktor kabir yunus ya kawo wannan bayani na cewa yana daga cikin asbabu zaka iske malamai suna sabani kuma inda an ka ce wa zariyati zarwa da wal mursalati urfa da kuma wasafati saffa misali zaka iske akwai maganganu da dama ko wa shahidin wa mashhud ko kuma wal fajri wa layalin ashr layalin ashr kinnan ko yawmal hajjil akbar ina fata an fahimce ni ko kuma wa shahidin wa mashhud sai ka iske akwai maganganu da dama to dalilin da ke sa ana samun sabani a irin wannan saboda sifa ce aka kawo za a iya dibin menene ake nufi da wannan sifa in an ce wasafat wani na ita wasafat musulmi ake nufi Allah ya rantsuwa da musulmi lokacin da suka yi sahu na sallah ko kuma wasafat Allah ya yi rantsuwa duk da yake safat nan mu'annath ne rayukan muminnai waɗanda suke sun yi sahu a lokacin da sun yaƙi domin wannan abu ne Allah subhanahu wa ta'ala sun shi wani zai ce as-safat mala'iku ake nufi wa inna la nahnu safun to kaga duk da yake maganganu ne daban-daban akwai dalilin da yasa aka samu sabani wajen kaddara abin da za a kaddarawa ba wai dan ana son kawai ayi sabanin bane aka yi sabani والشفع والوتر كديبة كان التفسير الكبير نا إمام فخر الدين الرازي maganganun sun kama maganganu da dama wasu sun ce ash-shaf'a abin da yake biyu duk abin da ba Allah ba domin wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun sannan wal witr ko wal watr a wata qira'a Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah innamallahu ilahun wahid wasu sun ce ash-shaf'u shine wato mutanen duniya an gane ko banda annabi Isa an gane ko su ashaf'u ne domin ta hanyar mahaifi da mahaifi aka same su alwitar annabi isa saboda shi an same shi ta hanyar shi kadai ne adda mahaifiya to kaga zaka iske waɗansu ko ashaf'i wal witr sallar shafa'i da ma ra'ayi raka'a biyu al witr za a yi raka'a daya wasu fassara shi da wannan kenan sifa ce aka kawo tana tabbakuwa ana iya tabbatar da ita kan ababe da dama shi yasa don Allah muke kira ga ƴan uwanmu ɗaliban ilimi a dage wajen sanin ƙa'idodin nasoshi da irin dokokin da ake bi wajen fassara ta alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam da shari'a kafin mutum ya san abu guda ya ce sauran babu su sai ya zamanto yana gajartan makan shi ne da hanyar da ya kamata a ce ya bi ta wannan kuma bayanai ne da nake kawowa saboda ganin irin ya kamata ɗaliban ilimi su tashi wajen wato bincike na ilimi da kuma yadda mutum zai iya samun maudu'an da zai iya yin bahasi akan su don tabbatar da wata mas'ala to ina ganin waɗannan ayoyin guda biyu su suka canye muna lokacin mu insha Allahu ta'ala sai zuwa darasin mu na gaba in Allah ya so za mu zo mu ci gaba da bayanai a cikin waɗannan littattafai guda biyu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته